الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara ana dai cikin kitabul azani za mu tashi sabon babi to bismillah babu ihtisabil athar babu ihtisabil athar wannan babu yana magana akan tsururi ko lissafin adadin taku daga gida zuwa masallaci ko daga wani wuri zuwa masallaci yana da muhimmanci kwarai da gaske domin a yi tsururi mana mutum ya yi lissafi abinda kake lissafin za ka samu zai zama na cewa kana kwaɗayin yayyawa don haka kenan tako zuwa masallaci irin abin da yake bayarwa na lada to wannan tsururin shi yake magana
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم
wannan shine ne wancan da bai حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك مو بيجي من انس بن مالك عن انس كوي قال قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا بني سلمة الا تحتسبون اثاركم وان الحديث محمد محمد بن عبد الله بن حوشب يا ذنت الدم يتي حدثنا عبد الوهاب يتي عبد الوهاب يا ذنت الدم قال حدثنا حميد يتي حميد يا ذنت الدم أن أنس يا كربو دقى أنس بن مالك رضي الله عنه قال ابن يتي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مازال صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي يا بني سلمة يا كو بني سلمة ala tahtasibuna atharakum yanzu ba za ku yi kwaɗayin lissafin takon ku ba zuwa masallaci saboda wannan yanki ne daga wani hadisi aka yanko magana in an tuna akwai da muka karanta shi ko can baya ko cikin muwadda ya yi magana a kan sun yi yunkurin za su tashi su canza gida suna can wani wuri ne cikin madina sai suka ce za su canza su koma makotan masallaci to annabi sallallahu alaihi yana da wata hikima cikin hana su su taso daga can to shine sai kwadaitar da su ladar da ke cikin zaman su ce inda suke su kuma suna kwadayin zuwa su makoci masallaci manzo Allah sallallahu alaihi ce suna kan wani alkhairi wanda duk taki in za su zo masallaci daraja ce to yanzu wannan ba za su yi kwadayin lisafin wannan taki ba daga gidajensu zuwa masallaci su bani salima kaga da manzo Allah faɗa masa ka sai suka sai suka shikenan sai suka ce to bari su zauna su can eh Annabi sallallahu alaihi wasallam bai son watan amaida Madina daji ya zan babu inda mutane suka dan kebantaccen wuri ne ana son da yi wasu ko ina don ya bunƙasa ko ina ya bunƙasa to ya kai tarerewa to Madina za a maida ita daji to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu wannan sai ya ce ala tahtasibuna yanzu ba za ku yi tsururi ku yi lissafin takon da kuke yi ba zuwa masallaci a farakun shine takon da kuke yi shine gurabunku ko sawunku zuwa masallaci yanzu ba za ku yi waton kwaɗayin yayi yawa ba shine tsururinsa to wannan su bani salima daga ƙabila ce daga cikin lansaru kuma daga cikin khazraju to to kaga nan sai annabi sallallahu ta'ala sallam ya faɗa musu haka lokacin da suka yi yunkurin tasowa ila qurbi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen muslim kuma ta hadisin jabir watan su bani salima sun yi yunkurin an yantakilu ila qurbil masjid fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu balagani annakum turiduna an tantakilu ila qurbil masjid shi an ban labari an ce kuna son ku taso daga angoku ku dawo kusa da masallaci ko qalu na'am ya rasulullah suka ce haka ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi nufin ya haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce diyarukum tuktabu atharukum can gidaddajin nan naku to tun daga nafa ake rubuta muku takon da kuka yi zuwa masallaci don haka adadin takinku daga gidanku hayya zuwa masallaci shine adadin abin da kuke samu wajen Allah tun za ku so shine ma'ana za ku so ku rage wannan abin da kuke samu wajen Allah na'am wa qala mujahidun sai mujahidu yace fi qawlihi a cikin zancen sa madaukakin sarki cikin suratu yasin wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abinda suka gabatar na ayyuka wa atharahum da kuma takin da suke yi daga gidajen zuwa masallaci shi ma muna rubuta shi kaga ayyukan da suka in sun sallah mu rubuta in sun yi azumi mu rubuta in sun yi hajji mu rubuta in sun yi jihadi mu rubuta haka ma duk da takin da za su yi daga gidajen su zuwa masallaci naktubu sai mu rubuta musu shi mana rubuta musu cikin littafin ayyukansu wannan shi ne mujahid ya ce ma'ana asarahun ƙala mujahid ya ce hudahun ko? hudahun takunsu daga gida zuwa masallaci shi ne asarahun kaga wannan tafsiri an samu shi daga tabi'i tafsiri dama maratibu na tafsiri farko dai tafsirin ƙur'ani da alƙur'ani alƙur'ani ya fassara kansa wata aya ta fassara wata kaga tafsirul qur'ani kenan bil qur'ani domin Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai zancen to kuma shi ya fassara zancen da kansa subhanahu wa ta'ala to kaga shine aqwa tafsiri mafi girman tafsiri sannan tafsiri na biyu tafsirin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ne zai fassara domin shi ke da shi ke da matsayin litubayyana lin-nas litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi don kai bayani dama al-bayanu at-tafsiru al-bayanu a lugha ma abinda amma na tafsiru al-bayanu to Allah ya ce ya sauko manzo Allah sallallahu alaihi al-Qur'ani don yi bayani to sannan abin da ke bi ma tafsirin Annabi sallallahu alaihi sai tafsirin sahabbai sannan na tabi'ai to haka sai mujahid ya ce watan naktubu atharahum atharahum dinnan yace ai fudahum ake nufi
وقال ابن حبيبي وقال ابن ابي مريم to ai wannan in an lura mu kala mujahid da imam bukhari ta ta'liki ne ta'liki ne domin bai faɗi isnadin shi ba hakan mujahid bai faɗi cewa an ruwaito na ruwaita daga wani wani daga wani wani daga wani har ya zuwa kan mujahid bai rubuta shi ba to wannan watan abdu ibn humaydin abdu ibn humaydin ya kawo shi a tafsirinsa da isnadi kaga ya waslin sa kenan haka nama imamu tirmizi ya yi waslin wannan na'am wanda suke cewa dalilin saukar wani tubu ma kaddamu atharin wannan kissa ta banu salima na'am
وقال ابن ابي مريم وقال ابن ابي مريم قال يحيى بن ايوب حدثني حميد حدثني انس ان بني سلمه ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزل قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تعتصبون آثاركم نعم
وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم yace ibnu abi maryam ya ce qala akhbarana yahya yace imamu yahya ya ba mu labari shine yahya ibn ayyub qala haddathani humayd yace humayd at-tawil ya zantar da ni qala haddathani anas shi kuma humayd at-tawil ya karba daga anas ibn malik radiyallahu anhu abinda anas yace anna bani salimata aradu an yatahawwalu an manazilihim yace bani salima sun yi nufi sun yi yunkurin su tashi su canza gida su tashi su canza gida an manazirin gabarin gidaddajinsu wanda aka san su da shi can a unguwarsu fa yanzilu qariban minan nabi sallallahu alaihi wasallam su komo nan kusa da masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda kwadayin kusanci da manzo Allah shi ma su baro can din kwadayin kusanci ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su abin da ake samu na lada duk suka taso daga gidajensu za su zo masallaci eh kaga wannan kenan kala tare da kuma kaga shauƙin suna nan ko suna ta angon da suke shauƙin su da manzo Allah yana nan kaga sun ci tudu biyu kenan qala fakari ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'rul madina kaji hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da su gabarin tasowa can yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki an yu'rul madina su wofintar da madina su mai da madina daji domin inda ba a zama daji zai zama duk an taso duk inda ake kowace angonni in suka taso daga madina suka komo kusa da masallaci sauran madina ta zama daji to shi kuma na sallallahu bai son a mai da madina daji ko ina dai ya zama raye ko ina za a ga akwai mutane waton alama ta annabi sallallahu alaihi ya zo gari kuma gari ya ƙara bunƙasa eh haka annabi sallallahu alaihi yake nufi bai so a ce ya zo gari amma gari inda aka sani da akwai mutane yanzu ya koma dashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai so fa qala ya ce ala tahtasibuna afarakum yanzu ba kwa yi tsururi ku yi lissafin afarakum takon da kuke yi daga gidajenku zuwa masallaci ba ma'ana manzo Allah na kwadaitar da su girman takin da za su yi daga gidajensu zuwa masallaci na'am kaga wannan ya fi waccan riwaya zama a wasa'u domin an ji dalili ba kaga waccan ba ta yi bayani ba nan qala mujahidun qutahu ƙada mujahidun qutahum asarahum afaruhum hudahum takonsu afaruhum mana a gurabunsu inda suke tattakawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke rubuta musu lada a san mun mutocin ba duk taki guda za a daga darajarsu kuma a shahi miyagun ayyuka in an ɗauka taƙa tsakanin wannan kafa da wannan kafa wannan masafar da ke nan kowa aka samu zuwa masallaci to shi ne huda huduwatu kenan amma haduwatu inda duk kafa za ta taka takin kafa zai taka kowa za a samu da na damar da na hagun daga gida hanyar zuwa masallaci ko takawa na aka samu to ya zama kowanne akwai daga daraja akwai kankarewar zunubai ƙwanar ce kudahun a faruhun an yi shafin arzubi arjulihim su yi tafiya da ƙafa a ƙasa da arjulihim da ƙawahuwansu to kaji maganin mutaran nan masu tunanin tuyaya wanda yake akan abin hawa za ka ce to ita dai riwaya su yi tafiya domin lafazin haɗuwa ko huɗuwa sai ga ƙafa tafiya ta ƙafa sannan za a samu wannan don haka nan wasu suka cije cewa wannan ana samun shi ne a tafiyar watan da aka yi ƙasa amma wasu suka ce saboda ilhaƙi da yawan fadala ta ubangiji tunda ana amfani da watan nauyin da aka ji lokacin da za a taho da irin mashakka wahalar da aka haɗu da ita daga gida kahin a taho to ko kan abin hawa ana iya samun wannan mashakkat eh sai dai kawai wanda ya tafi ƙasa tashi tahi wanda ya zo kan abin hawa eh ina ai kaga keke keke ba ƙasa bane amma jijjiga jikin da mutum zai yi kan keke kafin ya taho shi ma jikin shi ya jiya eh kaga shi ma an samu wannan mashakkat don haka suka ce shi mana da hukuncin ilhaki amma bai kai wanda ya tafi a ƙasa ba wasu kuma suka cije a wannan falala ta wanda ya tafi ƙasa ne kawai saboda huduwatu ko haduwatu magana ta ya kasa ce kawai to
babu fadl isha'i fil jama'ati to anan akwai maganganu waɗanda yana da kyau a ɗan bi su akan falalar yawan tako daga gida zuwa masallaci da zama nesa da masallaci fadalar zama nesa da masallaci kaga in an lura wannan hadisi na kissan nan ta bani salima annabi sallallahu ta'ala sallam yana nuna fadalar zama nesa da masallaci ko falalar zama nesa da masallaci to kuma akwai wani hadisi ko wasu hadisai wanda suke nuna wato shi'umcin gida duk shi'umin gida bai kai gidan da an nesa da masallaci ba shi kuma shi'umud dari ya ce bu'uduhu anil masajidi to ga hadisi ya ce shi'umud dari bu'uduhu anil masajidi nisan shi'umcin gida ya zama nesa da masallaci sannan ga kuma wannan kissa ta bani salima sun yi yunkurin za su taso daga angon su kuma kusa da masallaci annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ga falalar zama nesa da masallaci to ya za a yi haɗa tsakanin waɗannan riwayoyi guda biyu to abinda a haɗawa tsakanin waɗannan riwayoyi guda biyu sai alhafiz ibn hajar kamar yadda imamu zarkani ya kawo can a cikin sharhin muwaɗa da wannan hadisi akwai can a muwaɗa to da ya zo imamu zarkani a bayanin shi sai ce wannan magana a ce shu'umud dari bu'duhu anil masajidi ya danganta da wanda shi nisan ya zama mai shamaki gabarin ya zo masallaci ya zama mai shamaki gabarin ya halarci abubuwan da ake na masallaci na karantawa wane mun ba ganin ka ce ai kun san na tashi daga nan na koma wata anguwa don haka nan yanzu nesa nake da masallaci ba ko da yaushe nake samun zuwa karatu ba to shi wannan shi'umud dare kenan shi'umcin gida in dai zai hana shi an fahimta in zai hana shi zuwa sallah a masallacin ko ya hana shi halartar wasu karance-karance da ake yi ko wasu zikirora da ake yi to gwamma ya zanna kusa da masallaci kaga nan shi umudari sai ta taso to amma in wanda nisan shi da masallaci bai hana shi zuwa sallar jam'i bai hana shi halartar karance-karance da ake a masallaci to shi zaman shi nesa ya fi kaga wannan ita kuma riwaya sai ta zama kaji falalarta da haka suka ce kowanne na da wurin shi shi wancan inda magana shi'unci zai taso na gida nisan shi da masallaci in ya zan zai zama shamaki gabarin halartar sallah da karance-karance ko wasu asgaru da ake a masallacin to yanzu gwamma kana kusa amma in nisan bai hana ka zuwa nisan bai sa ka kasa to gwamma ka tsaya nesa saboda ka samu fadalar takowa ku kaji wannan abin da suka yi magana a kan shi kenan su su ibnu hajar da imamu zarkadi sannan kuma ka ce ana magana a kan shi kan shi tako ɗin taki zuwa masallaci ɗin zai iya yiwuwa ya zama na cewa gidanka liƙe ke da masallaci amma ba hanyar da za ka zo masallaci dab sai ka yi zagaye amma gidan ka liƙe ki da masallaci watakila ta can layin baya gidan yake don haka sai an yi zagaye kaga yanzu gidan kusancin shi da masallaci bai hana ka samu falalar da ake samu ba don yawan takin da za ka samu kafin ka zo masallaci to shi ma suka ce wannan yana nan sannan kuma aka ce to yanzu misali tunda maganar taki ne ko takawa ake lissafin lada to yanzu mutum ya zo ta hiya sai rika yin taka gajeruwar taka ya yi taki talatin kafin ya kawo amma na nesa da shi shi ma talatin ɗin zai yi to me yasa suka yi daidai adadin takarsu sai aka ce shi yana gajeruwar taka saboda ya ji ana lissafin taka don maganar lissafi ne don haka bari ya gajeruwar taka sai aka ce to sun yi daidai sai wasu ka ce isu yi daidai eh imam tabari haka yace yace shi gare shi dai sun yi daidai sun yi musawati kaga wanda an nesa da masallaci da wanda a kusa da masallaci a wajen lissafin taka sai suka yi daidai saboda wannan ya gajero taka wasu kuma suka ce a'a domin bancin gajeruwar taka ana lissafawa da wahala wannan da ya tako bai wahala ba kama wancan eh bai wahala ba kama wanda an nesa saboda haka dai wanda an nesan ya fi amma imamu tabar ya ce a sun yi daidai tun da maganar ta kace ne na haɗuwa ake lissafi da shi
babu fadlil isha'i fil jama'a kuma wannan in an lura shi ma ya yi waslinsa abdubnu humaidin takan ibnu abi najihin ya yi waslinsa na bismillah
babu fadlil isha'i fil jama'ati babu fadli salatil isha'i fil jama'a wannan babi na fadalar sallar isha'i a cikin jam'i sallar isha'i a cikin jam'i wannan babi yana magana kaga an yi babi fadalar sallar jam'i umuman shi sallar jam'i na da fadala ta daban sannan ya waro salloli kamar sallar asuba in an tuna satin da ya gabata ya yi magana akan falalar sallar asuba jam'i falalar sallar asuba jam'i bancin ita asuba tana da tata falala ta daban tana tata falala ta daban to yinta kuma a jam'i yana da falala ta daban babu fadli salatil isha'i fil jama'a wannan babi kenan yana bayani akan fadalar sallar isha'i cikin jam'i na'am حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال حدثني أبو صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو هبوا لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم ثم امر رجلا فيقوم الناس ثم آخذ شعلا من, من نار وأحرك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والإشاء مسيج من أثقل ليس صلاة أثقل على المنافقين وسكم أثقل على المنافقين من الفجر والإشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد وانا الحديث أمر بن حبس يا ذا تدمو شيني أمر بن حبس بن قياس يا ذا تدمو قال حدثنا أبي ya ce babana ya zantar da mu shi ne wane ne baban na shi ne hafsu ibn giyasin ɗin ƙala haddathana al'amashu ya ce a'amash ya zantar da mu a'amash ya zantar da mu ƙala ya ce haddathani abu salihin ya ce abu salihin ya zantar da mu shi ne zakwan abu salihin as-samman shi ne zakwan an abi huraira ya karɓo daga abi huraira ƙala abinda abu huraira ce ƙalan nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce laisa salatun athqala ala almunafiqin min alfajr wal isha'i babu wata salla wadda ta yi nauyi ga munafikai kamar sallar asuba da sallar isha'i su munafikai ta duk salloli suna nauyi gare su wannan ya nuna in kaji an ce af'alu shine af'alu tafdil kenan af'alu tafdil kama an ce hadha ahsanu min hadha wannan yafi wannan kyau to shi ma wannan din mai kyau ne ba hadha hasanun wa hadha ahsanu wannan mai kyau ne amma wannan yafi kyau to don haka wa hadha thaqilun wa hadha athqalu duk salloli kenan masu nauyi ne ga munafikai domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala yatuna salata illa kusala ba su zuwa sallah sai suna masu kasala wala tuna salata illa hum kusala illa hum kusala kaga kowace sallah kaga kenan aya ta tabbatar mana da duk sallah tana da nauyi ga munafiki munafiki kowace sallah na nauyi gare shi to sai manzo Allah sai af'alu tafdil ma'ana cikin sallolin kuma wadda ta fi nauyi gare su to ba kamar sallar asuba da sallar watan isha'i ta fi nauyi kaji wannan fasara kenan wasu suka ce ma'anarta kamar yadda imamul aini ya kawo ya ce ma'anarta ko ibnu hajar ya ce ana fahimtar cewa laisa salatun asqalu babu wata sallah wadda ta hi- nauyi ga awo tsakanin sallan munafiki da sallan mai imani akwai bambancin nauyi ga awo sallan munafiki ba ta da nauyi sallan mumini ita adda nauyi ma'ana in an dora a mizani wajen lada ana magana nauyin lada to sai ya ce to kaga akwai bambanci ko tsakanin sallan mumini da ta munafiki to tazarar da a tsakanin sallar asuba da isha'i na mumini da ta munafiki to tahi bisa ga sauran sallolin akwai tazara tsakanin sallar mumini da sallar munafiki amma sallar asuba da ta isha'i asqalu in an je awan nauyi na lada abinda mumini zai samu tazarar da ke tsakanin shi da munafiki to tahi ya ce ma'ana ta biyu kenan amma suka ce dai wal awwalu ya ce azharu wancan fasara ta farko ita tafi zama azharu walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwan walau ya'lamuna da sun san ma fihi ma abinda ke cikin sallar isha'i da sallar asuba a jam'i shine li'alamuna ma fihi ma abinda ke cikin su na fadala abinda ake samu in an halarce su jam'i la'atauhuma kuma ta kama ba su iya zuwa da ƙafahunsu to ba za su iya daurewa ba la'atauhuma lallai sai sun zo ma asuba da isha'i walau habwan koda da jan gindi da sun san falalar da ke cikin halartar jam'in asuba da sun san falalar da ke cikin halartar jam'in isha'i kuma ta kama da ba su iya takuwa da ƙafahunsu to la'atauhuma sai sun zo ma'isha'i da su badi aka ce la'atauhuma sai sun zo wurin da za a sallace su jam'i haka ibnu hajar ya ce domin la'atauhuma in ba fassara shi haka ba duk da shi badruddin al-aini ya ce mai wannan wannan ba a fahimta haka nan sai saboda akwai da duk yayi magana yawanci sai ya bi ya ce ba haka bane to wannan magana dai malamai sun fahimci haka ne magana ibnu hajar cewa la'atauhuma da sun zo wurin da za a yi su jam'i ba shine masallaci ba domin aka ce la'atahu ma kawai da sun zai ke musu ma'ana da sun aikata su ko suna cikin gidansu kamar mutum na cikin gidan shi ya yi sallar jam'in shi kenan ya samu a'a to har in ma aka ɗauke shi haka to za a samu warwarewa tsakanin tarjamar da wannan fasara domin yana magana akan fadlu salatil isha'i fil jama'ati don haka la'atahu ma sai sun zo wurin da za a yi su jam'i haka ibn hajar ya ce la'atahuma sai sun zo mu sallar isha'i inda za a yi su jam'i ko sallar asuba inda za a yi ta jam'i habuwan jan gindi habuwan rairahe duk an fassara shi da shi na'am laqad hamamtu an amura al-mu'adhdhin fa yuqima laqad hamamtu annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce da yawa nikan yi nuhi nikan yi ƙuduri an amuran mu'azzina saboda takaici shine ma'ana abinda ake fahimta kenan babu lafazin haka amma annabi sallallahu alaihi yana damuwa da waɗanda ba su zuwa jami'i to wannan damuwar ta sa yake faɗin wannan magana laqad hamamtu da yawa nikan yi ƙuduri da yawa nikan yi nuhi an amuran mu'azzina in lokacin sallah in umurci mai kiran sallah ladan in ce kira sallah fayuqima in ce yayi iqama sun ma'amura sannan in umurci rajulan da haka wasu suka ce mai yin kiran sallah shine mai kama saboda yanzu duk aikin annabi sallallahu alaihi ya haɗe mashi an amura rajulan ko in umurci an amura mu'azzina kuma sannan fayu kima an amura mu'azzina fayu kima sun ma'amura rajulan ya ummun nasa sannan in umurci wani mutum ya ummun nasa ya limanci ga mutane kaga in saliman kenan kamar wancan hadisi da ya gabata thumma akhudha shu'lan min nar sannan in dauki makamashi na wuta makamashi shine bakin wuta kamar yanzu icce ne haka sai a dan sa mai ko kalanzir ko wani abu haka sai a kunno wuta da shi to wannan wutar ita ce shu'ul shu'la shu'la shine bakin wuta ko harshen wuta ko makamashin wuta da ana ce da shu'ul fa uharrika ala man la yakhruju ila salati ba'du in je in kokkona gidajen waɗanda ba su fitowa zuwa sallah ba'du bayan kuma sun ji an kiran sallah ba'du ana takdiri bayan sun ji an yi kiran sallah an fahimta kaga ya ce fa uharrika in kokkona shi ma mafulin uharrikan kaddara shi za a yi in kona gidajensu ai kaga wata riwaya fa uharrika alaihim buyutahum in kona gidajensu kaga wacce riwaya ita ta sarraha maf'ulin uharrika fa uharrika to kaga nan dai hadisi yana nuna fadalar sallar isha'i me dalilin ka wannan hadisi a karkashin wannan tarjama laysa salatun afqala ko asqalu alal munafiqina min al fajr wal isha'i sannan kuma da waccan magana ta annabi sallallahu ta'ala sallam laqad hamamtu yana nuna girma da fadala sallar isha'i a jam'i na'am
summa amara rajulan umma nas an faɗi kowa ne thumma amura rajulan a'a kawai dai in umurci wani mutum eh in umurci kawai in sa wani yayi sallah eh in sa wani yayi sallah yanzu ba ana nufin wani mutum bane manzo Allah ya umurta ai duka nuhi ne ai ba aiwatar ba yace da yawa ni kan yi nuhi in ce almu'adhdhina shi da yake mu'adhdhina an san kowa ne ne dama bilalu ne shine lada ne in umurci ladan kaga kowa san lada ne to amma sai ce sun amura saboda shi amur rajulan ran nan wata harka ce ta daban ba kullu ake yi ba dan ba kullu ake limanci masallacin manzo Allah ba wani ya yi limanci ba shi ba a ba kullum bane don haka yanzu rajulan wanda duk manzo Allah ya ga dama zai ce wa na yi sallah ni zan je in yi kaza yace sun ma in yi nuhin in ce wani ya yi sallah Mhm. amura rajulan to mm? shu'alan shu'alan Mm, nusa nawa ce ta kawo haka Mm? eh abin nan ne yakan zo haka nan yakan zo haka nan yakan zo shu'u shu'ulan yakan zo shu'alan eh mhm. wa bi fathil aini an gane bari ka ji shi yace shu'lan bi dhammi shin haka imam ad-din badruddin al-aini yace bi dhammi shin shu'lan wa dhammi al-aini shu'u an gane shu'lan jam'u sha'ila an gane sannan kuma bi fathil aini ana karanta shi da fathul aini a ce shu'alan shu'alan Mhm. jam'i ne na shu'latu minan nari iyaka kalmomi ne wancan daga sha'ilatu shu'ulu sahifatu suhufu an gane Ma- ma'auninsu guda sahifatu sha'ilatu kaga mufradinsu kenan haka jam'insu wazininsa ɗaya sai a ce shu'ulu suhufu an gane to haka yake
babun isna babun isnani fama fawqaha jama'atun kaga tabbayar satin da ya gabata daga nawa jam'i ka tashi ina jin akwai wanda ya tambayar nan eh daga nawa jam'i yake tashi sai imam al-bukhari yayi bayani tun a tarjama ce babun isnani fama fawqaha jama'atun mutum biyu fama fawqahuma da abin da ya wuce mutum biyu uku hudu ko nawa ko zuwa miliyan ne jama'atun su ne jam'i sun hada jam'i daga biyu dai jam'i ka tashi imani da mamunsa ɗaya to eh ai sai sai ya kai da kwata aka sami minti 40 ina diba an fara da minti 35 kaga da 15 shi a minti 40 daidai to
حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الخزاع عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما ثم ليؤمكما اكبركما
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحظاء عن أبي كلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما wannan hadisi irin sha gabata a yantuna ya ce musaddad ibn musarhad ya zantar da mu musaddad ibn musarhad ya zantar da mu qala haddathana yazid ibn zurai'in yace yazid ibn zurai'in ya zantar da mu qala haddathana khalid yace khalid ya zantar da mu an abi kilaba ya karbu daga abi kilaba an malik ibn al-huwairith ya karbu daga malik ibn al-huwairith an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan qala abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza hadarati salatu fa'adhdina in an tuna sun zo ne za su yi ban kwana waje annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce suna nufin tahiya arada safar sun yi nufin wasu mutane ne guda biyu sun yi nufin za su yi tafiya a waccan riwaya da ta gabata in an tuna suka yi nufin za su yi tafiya sai suka zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ban kwana to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza hadarati salatu in lokacin sallah yayi fa azzina ku yi wazana ku yi kiran sallah ya kawo shi can a cikin yin kiran sallah lil musafirina ko wa aqima kuma ku yi watan iqama kaga matafiyi yana kiran sallah yana kuma iqama kuma koda mutum biyu ne za su yi wannan wa aqima kuma ku yi iqama summa liya ummakuma akbarukuma sannan kuma ku biyu dinnan duk wanda kuka ga tsakanin ku wanda shine yafi shekaru to ya muku limanci yayi limanci ya ummakuma kaga ya ummakuma yayi limanci gare ku duk ku biyu shi ma yana maka ne limancin dan shi ma yana ciki kuma mamun nashi ɗaya yana ciki kaga fadalayin kiran sallah a cikin hadisin a tafiya da kuma fadalar yin ikama a tafiya sannan kuma da watan kasancewar ita tafiya ko da tsakanin mutum biyu ne to a samu imaminta a samu jagora ka abar ta zube ita tafiya ƙa'ida ta domin musulunci abu ne mai tsari bai son kara zube kaga inda musulunci bai yadda da halin tafiya tsakanin mutum biyu ba sai an samu jagora imami to ba zai yadda ba al'umma ko wasu mutane su zanna kara zube babu jagora da aka ce liya umma kuma akbaru kuma wanda ya fi ku girma aka ce in an tuna a wancan bayani aka ce wannan akbaru kuma kaman watan shar'i ne ko ka'ida ce ta ƙarshe domin ai an san ya umman nasu afdaluhum wa afqahuhum ko wa aqra'uhum likitabillah wanda zai mutane limanci mafificinsu wanda ya fi su karatun alkur'ani wanda ya fi su ilimi to duk sai zan sun istiwa'i a waɗannan abubuwa a ilimin daidai suke a fiƙihun daidai suke a iya karatun ƙur'anin daidai suke to yanzu a dibi wanda ya fi zama a sannu a sannu shi ne akabar kuma wanda ya fi shekaru to sai ya limancin to alhamdulillah sai